من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقي لغة جمال الأولى إذن من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا لدري حدود أربعين ديو wanda ya daidai da goma kenan ko goma sha ɗaya ma ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin ƙarshen sunayensa muna da cikin wannan littafi ma za ba da mauti wanda mun tafi da dama an mun kai wajen ceto kuma ana maganar ceton annabawa wanda muka fara yi jiya cewa annabawan Allah za su ceto amma kuma mun ji abubuwan da suke faruwa a kan hanya har muka yi magana kan yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ba da labarin abubuwan da suka faru kuma ya ce ya yi dariya ko da abin nan ina za mu tashi yau ma ana bi ƙwararrata rabbi Allah anhu qala أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم وترانا أن كاو من الله صلى الله عليه وسلم ناما wannan yake nuna rahabaniya ko darawusha waɗanda suke yin wannan addini na darawusha asalin darawusha su ne wasu mutane waɗanda za su ce suna yin addini su ce addini suke wanda aka saukar daga sama sai su daina sa kaya masu kyau sa yagaggun kaya su zauna a bola su rika cin abincin bola har ma dai a maida su ma'aukata kuma su ce duk wannan addini ne ba sa wanka ba sa wanki ba sa sa duk wani abu mai kyau balle kuma su ci abu mai daɗi in sun zo bola kayan bola suke ci tare ma a bola har a cikin wani littafi wata rana wani sarki ma ya fito kuma aka samu irin wannan cikin da rawushan nan shahararre kawai ya gamu da sarki sai kawai fada suka ce ai wannan waliyi ne zo ya ma addu'a ya kako kaki ya tofa masa fuska ya ce ma kabarul kubza aka ce ai shi kenan sarki ya yi ta yau ka an amma wali ya tabbai labarin wa kwalba ba ba jina fuska zalle tabbai kai ce ya labarin gurasa ya labarin waina kuma a ce wali ne wani ya taimake ka saura ka zaka yi ta jin daɗi ya shashafe ta jiko a ce ai abu yayi maza yayi maza kirki ka ba la halaka musiba ce an dade ana jan masifa kuma masifar nan dukkan wanda ya riga ya zaki littafin Allah da karantawa manzo Allah da abinda magabata suka fahimta ya shiga uku kullum zai ta shan wahala ne kuma gashi zai je ta layar a tsare ta cewa ya saka ba lada ku karanta cikin madarajin salikin ku gani duk wannan haukan da bid'o'i na darawusha da waɗannan irin wanda zai rika ce ba su sadahatu da waɗanda da duka waɗannan wannan sadahatu da zaka yi kwace kwace kariya da wane ne wane ne duk za ka gari sai sa aka ce in dai littafi kake so wanda zai fitar da kai daga rikici na kakkashe ga halin ɗan bid'a ko waɗanda suke karkatattu Allah ya tabbata ka ka rayu akan daidai ka mutu akan daidai a tsada ka cikin masu yin daidai to madarajus saliki yana ɗaya daga cikin littafin da za su ma wannan sauki in baka san shi ba baka san daidai ba yana da matukar fa'ida mutum ya zama ya bi wannan littafin in za ka iya da kanka ka bi in ba ka iya malaman duniya sun karanta shi yana na a youtube da ka buɗe ta yanzu ka sa madarajus salikin za ga manya-manyan malamai sun riga sun yi karatun sun gama in kana so zai ka sai ka yi can wajen wanda suka iya sosai to sau da aka sai ka samu ka koya ka ji abubuwan da za su taimake ka ba za ka shiga cikin halaka ba kai ta rayuwa akan daidai a Allah ya taimake ka ka mutu akan daidai a sada ka cikin masu yin daidai in ko ba haka nan ba mutum zai zai zai rayu in ba a sa'a ba ya rayu a banza ya ce ya yi addini ya je can ba lada sai ma magana a tsare shi a cewa ya saka tun da an riga an tabbatar mana nan ita shari'an nan gaba ɗaya duk ibadar da za a yi a kai take ala aslai ne al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah farko koyi da manzon yi dan Allah sannan kuma koyi da manzon Allah shi ibn al-qayyim din cikin igasatul lafaz yace kowa in ya je lahira akwai wasu books of original entries waɗannan books of original entries din nan kowane aikin ka ciki zai shiga na yaran accountant ne abin da ke kan ɗaya lima abin da ke kan na biyu kaifa lima wa ya sa ka shine ikhlasi dan wa kai aikin wa ya sa ka dan wa kai lima na biyu kaifa wa ya koya ba cikin kaifan nan ma sai abu biyu ya fito kimiyya wal kaifiyya lima dan wa kai kuma wa ya saka kaifa wa ya koya ba guda nawa aka ce kai kuma ya kai su shine yasa nace a cikin kaifan nan sai an zo kaifiya wal kimiyya yaya kai aikin kuma guda nawa akai guda nawa kai da aka ce kai wuturi sai kai guda ɗayan nan sannan kai wuturi kai ta biyu biyu biyu biyu kai to dubu har yanzu kai wuturi ba sai da ka dawo kai ɗayan nan sallan magariba aka ce kai uku durar da kake jin karfi ko ka sha alabuku kai hudu ta ka ce wannan kai ka sa kanka ba a so wa yasa ka yake kai uku kai hudu ukun nan nan aka tsaye da ka shine kimiyya iya nawa aka ce duk inda aka ce ma iya kaza in kai ba za a zaba in ka wuce wurin ku duba cikin iya sunna Ahmad al-Bid'a na Sheikh Sheikh al-Fadil Sheikh Usman bin Fodi rahimahullahu ta'ala a ciki fa ya kawo kissan sharrin mutum ya wuce aiki da aka sashi yace wani an ce in an yi sallah a yi salati a yi tasbihi subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku allahu akbar talatin da uku muƙayyan ne wannan na bayan sallah ko gara ka kasa kaiwa go ka ce kai goma goma ma ka ƙi ka ƙi ko ka ce bari kai goma duka ma ka tsa da ka je can a ce kai talatin da uku shi ne talatin da hudu nan talatin da uku ya talatin da hudu can ma talatin da uku ta mutu ya ƙara daidai shi rannan yayi mafarki an je lahira an yi hisabi ga masu tasbihi nan ana tabiyan su ana tabiyan su ladan tasbihi iya kallon sa aka kawo kanshi shi sai gaba komai sai ce ah sai Allah ana tabiyan masu tasbihi da ga gasu nan suna ta kafa kwasa kaya aka ce gaskiya ne to ni ma nayi tasbihi kuma ni ban ga komai ba aka ce nawa kai yace ni shi da kai yace ni 33 har ƙara ni ce ma ni 34 eh na dari dari eh wancan ba eh to to ya kace aka ce to to je ka wajen wanda ya saka wannan adadin kai da kai ka an kula da mu nan muna biyan wanda suka tsaya inda muka tsaya da su wanda suka yi abin da aka sa su daidai su ake biya nan kai ko ka tafi can wani wanda ya saka wannan da kai adadin naka kai aje ta wuri wannan wai adadin kasa ko ba ba turewa shi ba ya tsari zai ce ba a mai kari da dan Allah ya tsari ce ba a mai kari kai kai kari ka ga in yanzu nan ba account din ka guda goma ce kara ɗaya ka gani ko za ka samu kuɗi in an baka kati ATM za ka sa yanzu kai ka je ka so scratch card lamban nan guda nawa ce ni ban san yawan ta ba ƙara ɗaya kai ba ma ka ƙara ɗaya ba wani tu ne a ƙarshe mai dace two one ka gani ko zai yi ba lambobin mun an tambaye ka ce ai lambobin na ɗaya dai a wurin naka to juya su kamar da gaba baya ka kai ko zai yi a baka wannan password din ka sa ma waya ka ko ka sa na ATM ka je wannan lambobin bayan ka riga ka yi canjin nan ka za su daidai yadda kake so a za to dauki ɗaya kowace in ka gana ma mai data gaba ko ka mai data baya ka canza ta akan tsarin yadda suke a wurin ka wurin yadda ka sa su a can kaga ko zai yi auna kawai gwada wannan in kana so ka tabbatar yanzu nan fita ka sai ka ko lambar waya ma wani ya baka lambar waya ya ce maka a ƙarshe 95 sai ko ka mai da shi 59 kaga ko za ta yi ta wani za ta fada in baka sa ba ma wani ya zazzage ka to in mutum dan adam zai yi tsarin sai ce ba za ka canza shi ba sai dai ka yi yadda ya ce ba to ba za ka gani kai ka abin nan kai kai kai balle Allah min ba da haula wannan fa abin da wanda ya ga dama sai kai tsiya da shi ma ku yi faɗa in ga dama ka ki ma yi in ga dama ka ce ka bayar da abu ka fasa to amma in kai ba daidai ba abin ba zai yi wa yaya wurin Allah kake gani min ba da haula fi kulli shay'in aya تدل على أن المولى عز وجل واحد sau da ka komi in kana kallo ga abubuwa nan na misalai da za su nuna mana yadda dole a tsarin Allah in ko mutum ya ki zai sha mamaki to shi yasa ina ba ku shawara ku nemi littafin nan madarus salikin ku karanta za ku za ka ga abubuwan ban mamaki da wasu suka yi kuma duk suka ce addini ne kuma har yanzu ana nan ana ja wani bai iya faɗi ne amma shi ma yana jin su kuma in baka san su ba baka san iya waɗanda kake yi ba a cikin waɗannan halakakkun kuma ran da ka shiga kabari je wa zaka gane cewa kai babban kuskure dan ka biyo halakakku kuma gashi baka canza ba haka zo kai ma gida yasa ake ga mana cewa karatun sharaf al-sharaf ad-dalla kungiyoyi fatattun nan ka nemi sanin su kamar yadda ka san ka nemi sanin fasarar tauhidi ka nemi sanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka san abu ne hatamul lazimun la budda minhu abu ne dole to wadancan ma aka fice hatamul lazimun dole ne ka san sharafud Allah annabi yazo ya ce kiristoci sun kasu kashi 72 71 yahudu sun kasu kashi 72 sannan al'umman musulmi za su kasu kashi saba'in da uku saba'in da biyu cikin saba'in da uku nan duk ɗan wuta ne guda ɗaya ita ce kaɗai ya aljanna wannan su ne wanda suke kan abin da manzon Allah ya ce nike kai a yau da ni da sahabbaina wanda aka ce hiya al-firqa al-nadiya al-qa'ifa al-mansura waɗannan su ne al-firqa الناجية الطائفة المنصورة to dole ka san suwaye dan ka gane in kana cikin waɗannan ka kankame ka rike han mutuwa suwaye 72 shan ɗan wuta kowace ka san ta ka san manhajin ta kowace ka san ta ka san manhajin su har da shugaban su ga wanda ya kirkiro ta ga sunan dukan su ɗaya bayan ɗaya har zuwa 72 kafin ka mutu in ko ba haka ba kana yiwuwa ko tana yiwuwa mutum yana cikin wasu wataƙila ba mutum shi har ya haɗa fati biyar yana ciki duka bai sani ba sai mutum ya shiga kabari sannan ya gano a ce to ai kai ka biyo ba annabi ka biyo ba kawai ga waɗanda ka bi a kira kungiya a ce ga shugaban ku suna ka tada su tare kuma ranar tashin alkiyama shikenan sai wuta dan wuta ne dama kuma ka bi su dan wuta Allah ya tsare saboda haka ina ba ku shawara dai mutum ya nema ya nemi wannan littafin ya nemi malamai na nan nace maka da ka shiga yanzu cikin abun nan ɗinka cikin bututunka ka sa shi to za ka ga malaman da suke karatu da shi a bidiyo kake so a me kake so yana nan za ka gani na gani da kaina na duba na gani malamai manya-manya wanda na fi sani a ciki shai hussein yako shi ya karanta littafin tun daga farko har ƙarshe har sai da aka yi hidin sama guda uku yayi da littafin ma in zai zo haɗa da sidin yake zuwa to in ya shigo Najeriya ne sai a ware sidin daban littafin daban na zan kun gane idan zan kudi to to a sidin daban a wannan daban to mu tafi dai cikin da muke saboda haka wannan annabi sallallahu abinda dai muka kawo mana maganan da rawuta da aka yi maganar nama annabi ya ci nama shine nake so in kawo waɗancan da suke cewa su ba sa cin nama ba sa cin kaza wasu suka ce su ba sa aure wasu suke kamar dai da rawushan na dunkule muku ne dan kada mu dogon magana su da rawusha duk wani abu da ka sani wanda za a ce mutum ya ji na da ba sa yi ba sa ta abinci mai kyau ba sa sa kaya bola suke zama da yagaggun kaya ba sa aure ba sa cin nama ba duk wani abu da ka sani ba sa yi kuma in an tambaye su ce su ne bauta ce suke yi babban bauta shine ka kai wannan matsayi shi ne aka samu wancan ya tofa masarki yau aka ce ya yi daji ya yi sa'a kuma ya ce ma kabarul kubza kuma daga nan sai ta kai shi kotu kullum ya shiga kotu fa shi magana ɗaya yake da ita ya je tofa ma sarki ma jinan ne ya tafi sai ce ma kabarul khubza ko ya biyo da a dawo a ce ai kai sa'a sarki maukaci ne ma tarawush darwish darwishun amma haka kake yi to da haka in ka samu ka ci in ka samu mai daɗi ka ci in ka samu kaya masu kyau ka sa in ka samu hali kai aure kai bacci kai azumi wata ran ka ci abinci duk wannan shine karantar manzon Allah don ka dina duba cikin alheri ta samu na Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala manyan sahabbai sun taba zuwa gidan Usman bin Maz'ud kuma har akwai Abubakar da Umar a ciki har da Usman suka haɗu a gidan Usman bin Maz'ud wanda kun san shi dan uwan shan mama ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin manzon Allah ne bi ma'anar kalima annabi yakan je gidan shi ma ko baya shiga wajen iyalin matar sa uwan manzon Allah dukkan suna da alaka saboda ƴar uwar dan uwan shi ne shan mama to shine wata rana sai suka je gidan Usman bin Maz'un suka yi shawara suka ce malam sani ka saurari maganar nan ka ji da ba ba tare ko ha kurami da rabi dai sai kuma ka fara babaki yadda kai da gano na a jawayen nan ko rikodin kace da ita to a jeji abubakar radiyallahu anhu da usman bin maz'ud usman bin maz'ud dan uwan manzon Allah ne na shan mama lokacin da ya rasu har sai da wata mata ta zo sai manzon Allah ta aziya tana cewa ya rasulullah Allah ji kan Usman bin Maz'un tace dan manzon Allah da aka kira shi sannan yana cikin gargara bai tuka ba annabi ya zo ya bude shi a cikin mayafi sannan bai annabi yayi kuka yayi kuka mai tsanani saboda rabuwa da shi bayan nan ya cika annabi yayi masa addu'a wanda a lokacin nan aka fara jin ta ba annabi ya shine farko wanda ya mutu a Madina shi Usman bin Maz'un saboda haka annabi yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a bayan nan matan nan ta zo tana magana da manzo Allah sai mu manzo Allah ta aziya ta ce muna fatan ma bin manzo ya ka saboda mutumin kirki ne ga kaza ga kaza ta dingin lissafo abin kirki tana faɗi dan ina fatan muna tsaran ya tsira ce haka dai ni ma nake tsammani tace jama'a kun san ne Allah ya aiko wallahi ina jin tsoron inda zamu haɗu da Allah to shi wannan ne aka je gidan shi lokacin yana raye aka shirya aka ce to abinda za a yi bari a zo a yi mitin manya-manyan sahabbai za su yi mitin da shi da sayyidina abubakar sai sayyidina umar da sayyidina usman wajen su uku ma na manta ina jin ba a zuwa cikin wannan lokacin na dai manta abin nan amma dai manya-manyan sahabban nan na ciki suka je suka yi shawara suka ce abinda suka gano in dai bayanin yadda aljannan nan take irin wannan bayani da annabi yayi kace wallahi ba za mu yin aikin da za mu shiga aljannan nan ba wannan ayyukan da muke yi a ce za mu samu aljannan nan da manzo Allah ya ga mana sun yi kalam to da ka abin da ya kamata mu yi sabon lale mu kama aiki aka ce me za a yi suka ce na farko dai ka su ƙara cin abinci da rana shi ta azumi kasu ƙara bacci da daddare kuma shi ta sallah kasu ƙara cin wani abu mai daɗi wanda ya shafi abu to ma da daddare azumi da rana azumi da daddare sallah sannan suka ce kuma sannan kada mu ƙara kula wata daga cikin matanmu hasali ma dan kada wani ma wata rana ya sassauta ra'ayi mu je mu yi ittifaki mu dawo mu je mu zauna mu ya mu mu dandake juna ka ce mu dandake junan mu duka kowa ya dandake kowa mu dandake juna kai ka dandake ni ni dandake ka mu dandake juna kawai shikenan kaga ma ba ranan da zaka sassauta balle ka ce yau to kai tunanin ka je kowa ya dandake kowa kawai mu dandake kanmu shikenan aka ce to aje a shiryo a dawo suka tafi gida kowa ya je shiryo ya sallama ya dawo ba zai ga ya zo kawai ku yi wannan aiki su haɗu tare su ta bauta Allah shi nan labari ya ji wajen manzon Allah cewa manyan sahabban ka wajen da sun yi ittifaqi sun yi mitin a gidan Usman bin Maz'un sai ya tashi ya tafi gida ya je ba sa nan sun tafi su shiru shi ba wajen da bai da sai ya shiga ya ce wa matar shi matar Usman bin Mazun wani labari ne ya zo man da cewa an zo nan gidan an yi wani mutum wani labari ne ko ya zo man ta ce ya Rasulullah dan saboda ba ya ce ta ce to gashi yanzu mai gidan baya da ya ce a ba mai gidan ba labarin da ya zo man na ji an ce ga abin da suka zo suka yi istifadi ta ce to in dai labarin nan haka ya zo maka haka yi domin tana gudun kada ta faɗi fasirin su ne ruhu manzon Allah ne amma sun yi magana da wanta ta ji sannan ta ga manzon Allah ta ce ga yadda aka yi tana jin ta ci haƙƙin mijinta kuma ta kuma ce ba za ta gaya wa manzon Allah ba kuma ta saba wa manzon Allah to da ka sai ta ce in dai labarin nan haka ya zo maka to haka ne sai sai to gaya musu da ji an ce za su zo su shiri su dawo ki gaya musu cewa babu wanda ya kai ni tsoron Allah a cikin su ni na fi kowa sanin Allah na fi kowa jin tsoron Allah nikan yi bacci nikan yi sallah da daddare nikan yi azumi nikan yi kuma in ta cin abinci da rana wata ran wata ran nikan yi azumi wata ran nikan yi kuma in na samu nama nikan ci in na samu abu mai daɗi nikan ci in ban samu ba kuma in hakura sannan kuma ina da mata kun sani ina da iyali na ina da iyali na kuma abin da shirin ta dora man ina yi na na iyali na yace wannan shine karantawa ta marraji ba an sunnati falaysa minni da wannan ita ce karantarwa ta duk wanda ya kauda kai daga sunna ta baya tare da ni abadan ruwa na da shi suka dawo ko suna zuwa sun zo sun shiryo ta ce to ku tsaya ku ji manzon Allah ya zo kun ji kun ji kun ji abin da ya faru kuma ga abin da ya ce wanda duk ya kauda kai daga sunna ta ba ni ba ta ce magana ta kare sunna ko amma wa ya ga mai wa ya ga mai suka ce to wanda ake zuwa mata sako daga sama kuma mun san ba to da aka magana ta kare ya tsaye da mun tsaya inda mazon Allah ya tsaye da mun tsaya san an wata wai koma gidan shi magana ta kare saboda a daga ta suke su addinin suke to kaji to abun yana da ban abun nan ba sai dai kaskaje ka bada labari wani wuri na ga maka littafin al-ihtisab na Imam Shafi'i yana na insha Allah sai ya ga wasu abubuwan da wata kila ban haddato ba amma dai a cikin muka karanta shi saboda haka in kana so ka zauna lafiya a nan duniya kana so ka zauna lafiya wanda san tafi daɗi ma a lafira to kuwa abin da za ka yi in dai addinin nan da gaske mutum shi zai yi to ya zama alal kitabi wa sunna wa ala manhaja salafus salih salaful umma to shike nan mutum iya haka nan ya koya a nan yayi a nan inda ka zane ko inda kai kuskure ko inda ka kasa shi ko mutum ya ta neman afuwa ta Allah tabaraka wa ta'ala da neman gafara to shi zama mutum lafiya a mutum ya kirkiro wani abu ya ce shi ne zai yi ya yi irin na waɗancan da rawushin ya ce ya daina cin abinci ko ya daina sa kaya ya sa tsumma wannan ba karanta wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi yana cin nama in ya samu in bai samu bai hakura abin da ya samu kuma ya karba baya ma aibanta abinci da kuma karanta idan ka kawo mai abinci kowane iri ne in ya ba shi sha'awa ya ci in bai ba shi sha'awa ba ya kici in ya fara ci ya bai ba shi sha'awa ba ya ci kaɗan ya bar masa abin su baya aibanta abinci fa rufi alaihi zira sai aka ɗaga masa kafar gaba ita ce kafar gaba muke ce maka fata ita ce ko ta bayan ba sunanta sinya kai sinya yau ka sani da ka sani ba kawai ko ba wani wani kai ne ga wani to wata ila kan amma dai ta gaba dai ba ta karfata ba na to ita aka daga aka daga aka bashi dai an san ya fi sannan wurin alama aka gasa su gashi suke ba wai irin na ruwa ba za a gasa ragon ne gaba ɗaya malam sani sai a rika yanko wa mutum kawai a miƙa bai akwai wadata to haka sai a yanko karfatan nan annabi an san ita yake so to sai dai shi kuma bai da hadama so in an ba shi kawai zai ya gane ya ga ya ga kaman so biyu ko so uku daga nan ya gama sai ne kama wani an gama to haka aka ba shi ita yadda aka saban nan wa kana tu'jibu ka gani karfata tana burge manzon Allah da aka ba shi wana hasha minha na hashatan sai ya ga irin ya sa ta yi aga so daya da ya yi aga ko malam daga nan ya ce faƙala sai ya fara magana ya rike naman nan ya ci gaba da bada wannan labari babba mai mai fa'ida yace ana sayyidun nas yawmal qiyama ni ne shugaban ɗan adam gaba ɗaya ranar lahira gaba ɗaya yace hal tadaruna bima zaka ko kun san me yasa zan samu wannan ko me yasa haka me yasa na ce ni ne shugaban mutane gaba ɗaya ai ba mu sani ba sai ba da labari yace yajma'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashin alkiyama zai tara mutanen farko da na ƙarshe a wuri guda kuma a wurin tsayuwa guda shine sai yace ai maqaman wahid wato a wuri guda wa sa'id wannan maqaman wahid qala al-qari rahimahullahu ta'ala fil murqati قال ابن حجر رحمه الله تعالى والصعيد يطلق على التراب وعلى وجه الأرض وهو المراد هنا إن أنت سعيد akan faɗe shi akan doron ƙasa ko ko a ce a ce yutlaqu a ce ƙasa kawai tare akan ce ma fuskan ƙasa wajen al-ard wa huwa al-murad huna shi kuma ake nufi anan saboda haka nan ne za a tara mutane gaba daya sai na je fa ƙasa karshen layin nan nan ba ta uku fa yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar aka ce mai ji wanda zai sanar da su shela zai yi magana kowa zai ji kuma kallon su zai kai duk inda ake so inda ake so zai kai inda ake so suna gani suna ji suna ganin komi wa tadmi shamsu sannan za a matso da rana kasa kasa wa yablughu an-nas min al-ghammi wal qarb ma la yutiquna saboda wannan rana da za a yi kasa kasa da ita damuwa da bakin ciki dai na mutane wanda har za su kasa daurewa komin dauriyar mutum a ranar nan ba zai iya daurewa ba wama la yatahmiluna abinda ba za su iya dauka ba zai yahtamiluna abinda ba za su iya dauka ba zai same su na damuwa fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai sashen mutane ya ce masashi ala tarawna ma antum fihi jama'a ba ku ga halin da kuke ciki ba kowa na cikin wani hali fa ala tarawna ma qad balagakum ba ku ga halin da kuka kai ciki ba na bala'in masifa ala tantaziruna man yashfa'u lakum ila rabbikum ba za ku tashi ba ku je ku nemi wanda zai nema muku ceto wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda a ji saukin wannan musiba fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai wasu mutane sai su ce ma wasu ai su adam ku zo mu je wajen annabi adam alaihi salatu wassalam fa yatuna adam sai su je wajen annabi adam fa yaquluna ya adam mutane su ce ya annabi adam anta abul bashar kai ne baban ɗan adam gaba da duk wani ɗan adam daga asali daga wurin kai yake khalaqaka Allahu bi yadi Allah ya halitta ka da hannunsa wa nafakha fihi fi kamar ruhihi ya hura ma daga ransa wanda yake ke bambe na musamman aka ware maka wani rai wa amara al malaikata fa sajadu laka sannan ya umurci malaiku su kai maka sujada duk wannan ana faɗin irin falala annabi adam da darajar da Allah ya bashi ishfa'alana ila rabbika ka nema mana ceto wurin Allah abu yayi tsare kowa ya shiga cikin halin da ba za a iya hakura ba ala tara ila ma nahnu fihi baka ga halin da muke ciki ba ya adam kai ne baban mu kaga wahala kowa yana kai wahala gumi ya rufe wasu ma gaba da ila ala tara ila ma qad balagana baka ga abin da ya kai mana ba na damuwa damuwa ta kai kololuwa fa yaqulu adam annabi adam ya ce inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban ubangiji na yau yayi wani irin fushi lam yaghdab qablahu mithlahu wanda gabanin wannan lokacin Allah bai taba yin fushi ba kamar yau wala yaghdab ba'dahu mithlahu kuma bayan yau ma bai kare yin fushi irin na yau ba wannan fushin da kuka gani wurin Allah Allah bai taba yin fushi ba kamar yau kuma ba zai ƙara yin fushi kamar na yau ba saboda aka yau ana cikin masifa wa innahu nahani an shajarati fa ataytuhu kuma kun sani yau wanda zai je wurin Allah ba kawai shine wanda babu wani abu da ya taba hada shi da shi kun sani na taba yin laifi guda daya ya hana ni wajen cin itaciyar nan sai na saba masa lafi saboda haka bani iya zuwa wurin shi tunda ina da wannan tabo tabo ne ba ba wai abun yana nan ba ya tuba kuma an yadda an karbi tuban an gama to amma ba tabo na san kun gane misalin tabo ne tunda ai shi ya warke ko tabo ne yace saboda haka nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yau kawai yau ni ma ina neman makaina ne mafita kawai yau ta kaina nake ba na maganan wani ni ma yau kawai ta kaina nake in ji da kaina izhabu ila ghairi ku tafi wurin wani na kawai izhabu ila no ku tafi wajen no fa yatuna nuhan mutane su taho wajen annabi nuhu fa yaquluna ya no su ce ya no anta awwalur rusuli ila al-ardi kai ne farkon manzanni da aka turo zuwa ga kasa gaba daya kai ne farko saboda haka wa sammaka Allahu abdan shakura kuma Allah yayi ma suna aka ce maka abdul shakur bawa ne mai godiya ishfalana ila rabbika kaje ka nema mana ceto wurin Allah tabaraka wa ta'ala ila ta ala tara ma nahnu fihi baka ga halin da muke ciki da yau na damuwa al atara ila ma qad balawana baka ga abin da muka kai ciki ba halin da muke ciki فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا sai shi ma ya ce masa ubangiji na yau ya yi fa wani irin fushi lam yaghdab qablahu mithlahu bai taba yin irin wannan fushi ba gabanin yau walam yaghdab ba'dahu mithlahu kuma bayan yau ma ba zai ƙara yin irin wannan fushi ba amma yau kan yana cikin fushi wa innahu kana li da'watun da'awtu biha ala qawmi ni kuma akwai wata addu'a da nayi an bani addu'a wanda aka ce in nayi za a karba sai na yi ta akan mutane na saboda sun saba mu sun kidin Allah an ga ban ba za su imani ba na gaba amfanin su na ce rabbi la tadar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara haka aka halaka mutanen nan yau ina jin tsoro wata kila abun nan da ne bai kamata in yi haka ba saboda haka ina tsoro nasi nasi ni ma ta kaina nake kawai yau ta kaina nake kowa kawai ya ji da kai sahabu ila ibrahim ku tafi wajen annabi ibrahim wa yatuna ibrahim alayhi salam wa yaquluna mutane za su tafi su je sai anta nabiyullah kai annabin Allah ne wa qaliluhu min ahli al-ard kana daga cikin zababbin sa daga mutanen kasa isfa lana ila rabbika ka zo ka nema mana ceto wurin ubangijinka ai hisabi muna cikin bakin ciki da damuwa saboda kowa ya san matsayinsa in Allah ya kaddara mutum aljanna za a kai shi ko aljanna in kuma wuta za a to za a kai shi wuta kawai kowa ya san matsayinsa ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balawana baka ga abin da muke halin da muke ciki fa yaqulu lahum ibrahim sai annabi ibrahim shi ma ya ce masa innahu qad ghadiba al-yawma ghadaban yace Allah yau yayi fushi wani irin fushi lam lam yaghdab qablahu mithlahu bai taba yin irin wannan musibar gabanin yau wala yaghdabu ba'dahu ay ba'dahu mithlahu kuma ba zai ƙara yin wannan musibar irin wannan ai wala kara kalibatihi ambato irin waɗannan maganganu wanda aka ce ga zahirin su ana ganin su ƙarya ne kuma amma shi abin nan ne wannan su ake ce ma tauriya ko tauriya ko hila duka ma dai mun san su ba sai mun koma ta su bakar su wani lokaci ko wancan da ya magana na maganan gunki wajen gumaka sai a tambayi babban da kuma maganan da ya yi na game da matarsa ko a sarki ne kwace mata matan mutane aka ce ya ce ya koki ce kun san shi soshin ta ce nafsi nafsi saboda aka ta kaina nake yi kawai ni ma irhabu ila ghairi ku tafi zuwa wurin wani irhabu ila musa ku tafi zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam fa yatuna Musa wannan kenan kuma yana nuna mana wata karantarwa a cikin nan ne ke fahimta su waɗannan jigajigan duka ana sanar da su su waye jigajiga ai ba zamani ɗaya suka yi ba tunda kaga dukkan suna lissafo ulul azumi ne kaga kenan kowane ya san daga cikin annabawan da yawa su waye jigajigai kowa ya san cikin su ina fata an gane in ba ka ba za ka ci lissafo kawai su waro sai ulul azumi sai a je wurin su ba na fata an gane to da aka sai a tafi wajen annabi Musa fa ya tuna Musa sai mutane su zo wajen annabi Musa fa ya na ya Musa anta rasulullah kai annabin Allah ne faddalaka Allah bi risalatihi فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس Allah tabaraka wataala ya fifita ka wajen baka sako sannan kuma yayi maka yayi maka magana da kai shi yake magana da kai da kai da shi tare da kawai kuna magana ba ta yan abin nan ba saboda ka ga shi ko ga wannan isfa'lana ila rabbika kaje ka nema mana ceto ala tara ila ma nahnu fihi baka ga halin da muke ciki ba ala tara ma qad balagana baka ga halin da ya same mu ba abin da muka kai wa yaqulu lahum musa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban ubangiji na yau yayi wani irin hushi lam yaghdab qablahu mithlahu bai yi wannan wani hushi ba irin wannan bai taɓa yin hushi ba irin wannan walan yaghdab ba'dahu mithlahu kuma ha abada ba zai hushi kaman wannan ba wa inni qataltu nafsan lan umar bi qatlihi yace saboda na kashe wani mutum wanda ba umurce ne kashe shi ba bisa kuskure tunda zungurin sa kai kawai ne zungure shi saboda wannan ba amma sai mutum ya mutu saboda annabi Musa bai san irin karfin da yake da shi ba irin da sauran mutane bane annabawa ana ta ana ba su karfin mutum 40 kaman shi yana da karfin mutum 40 shi kadai ku dubi sanda ya je tura wannan dutsen na Madian mutane yake taruwa Usba sai an samu jama'an da ba su kasa goma suke iya bude rijiyar nan amma kawai yaje sa hannu ɗaya dauke barkin ya aje gefe yara ƴan mata na kallo su ga mun ban mamaki daga nan suka fara mamaki kai wannan lalle daban tunda su ma mutanen sun yi da gangan dan kada yaran su samu daman shayar da dabbobin su ku ne ba su ne wai ku salakan kamewa ba ku ce wai ku ba ku shiga maza ku ɗan mata ne ba ku daman nan kamar irin zamanin yau har yanzu za ga mutane na irin wannan magana da za a zo shiga mota ta haya wata yarinya mai kamewa ta zo ta ce da Allah ko kai za ka taimaka ka dawo nan kusa da maza mu kuma mu haɗu can wani sai ta kaji ya iska ke mu za ki gama addini shi mu za ki gama abun nan ba to ma to wani dare ne jama'a bai gani ba ya dinga maganganun banza bayan ko abin da ta faɗa nan shine daidai da yana da hankali ma da ba sai ta ce mai haka ba larura ta sa za a shiga mota za a tafi Kano ko za a tafi Abuja ko za a je wani abu waɗannan 'yan mata su biyu sun zo ga wasu 'yan mata biyu a ciki ga 'yan mata biyu sun zo a waje in mutum yana da hankali su maza biyu suna tambaya tare da su ba sai su ce masa ba yanzu abin da za a yi bari mu mu fito amma sai ce ai ya fara zuwa ya kama wuri saboda haka shi baya da zai da mai hankali ne sai ce a to tun daga 'yan mata biyu sun zo bari mu mai da 'yan matan nan baya gaba ɗaya su kudu su zauna mu kuma maza mu biyu mu fito mu zauna nan tare da mu kuma fa duka musulmai ne a cikin motar amma da za a samu wata cikin biyun ta zo ce da Allah ko za ku yi hakuri tunda ku maza ne mun ga 'yan uwan mu mata ko za ku fito ku ku dawo nan mu mu koma can baya wani sai zazzage sai shin za ki ga ma addini za ki ga wani dare ne zai ma ki bai gani ba maganan banza to me ma bai sani ba ashe shi dai iska ne dama haka zai maganan nan ko auna irin waɗannan abubuwan kuma mutane ko suna wurin ba wani wanda zai zo ya a ai gaskiya fa kai ga mutumin wajen hadda kurkura a cikin yana kuma ba mai hankalin da zai zo ya goyi bayan wannan yariya in ba za a ba ma shi kwanin mota ce in ba za ki je waje ka tafi in ba za ki je waje kauce mu samu wasu mu sa maka sadakar addini ɗan tsananin addini ya zazzage su ya izgili da addini lali gaskiya ta fa ba wani abu bane mu mutane ne waɗanda muna dai cewa muna addini da baki yanzu misali ka kalli kai kana din nan inda a ce muna da kiyayewa da kanmu da mu kanmu da mun koya masa tsari idan ka gani shi ke kan ya taho a hanya ga maza nan suna tarewa ga mata can na tarewa amma shi mata ya kwaso farko ya kwaso ni yana so ya ƙara ni da ba maza sai su mamma waɗannan matan ba kawai su ma su shiga wurin ƴan uwansu kawai su tafi ya kwashe su tafi amma sai namiji ko guda biyu sai ko guda ɗaya sai zo ya shiga cikin wannan matar wata macen kuma ta zo ita ma ta shiga kuma gefen wannan namijin su ji ya ja ya tafi ba wanda zai magana da a ce an sa wannan tsarin kawai a zuciyarmu idan mai keke na sab ya fara kwaso mata a bace ta kwasan matan har ya kai inda zaya wanda ya kwaso maza su ma mata in sun zo sun leka sun ga maza sai su hakura su jira wani sai wanda suka ya kwaso mata akwai abban wanda ya fara daukan maza shi kuma har ya kai tasha inda zai ajiye su in zai jiyo in ya ga dama shi ke da zabi wanda zai fara daukowa yanzu da ba mu kan mu tsari wa da kan hukuma ta za ta fito kai mana wannan kai na ruwanta sai take ta ma babanta da addini to akwai abubuwa da yawa a hannun mu wanda ba ba sai hukuma ta shigo ba kuma yanzu in muka yi haka sai hukuma ta ce me yasa muka yi ba ma bin tsari ne kawai in ma wani ya fara tsarin mu ɗabi'an mu in wani ya zo sai lalata na taɓa gaya maku a wata jiha bari in kuntu da kan wata jiha sai aka samu wani gabna shi saboda ya rika jin abin da ke faruwa cikin al'umma wani lokaci sai ya shiga mota haya wani lokaci ya hau tagri wani lokaci ma ya hau mashin a goyo shi sai ya rika tambayar ka san ƴan surai ba suna da labari sosai sai ya rika tambayar ƴan ƴan surai din wani lokaci sai ya rika jin labari sai me za ku yaya aka yi gwam an ce jahannan an yi kaza kaza sai to kaza ya ji dai kawai me za a faɗi duk abin da za a faɗi ya daure wata rana sai aka goya shi akan mashin za a je government house ko an fito ne ko za a namanta ko yana dawowa ne ko za a ne dai sai sai wani mai mashin ya gamu da sai suka gamu da wani mai mashin shi kuma ya goyo wata mata sai ɗayan ya mace ya aka yi ne sai mai haka ya ce ya ce zanzan sai ya wuce suka wuce sai ya tambaye ta ce me yake nufi kenan sai ta a ranka ne ya gane ba wai dan ya gane gwamna bane bai san gwamna bane sai ta a gane su kawai ranka da wannan magana mu ne ta masu sai ya so ya ce a da Allah ga yaman ni ma saboda in amfana sai ya ce to gaskiya tunda dai ka maka ya ce mu masu express na mashin muna da wani yare da muke yi idan mutum ya goyo mace muka gamu da shi sai ya ce to menene yake nufi sai ce na ji ka ce zanzan ya ce eh wato idan muka ɗauko mace in muka ga ta burge mu to idan muna tafiya a mashin duk inda muka je muka gana ba kawai sai mu rika taka burki sosai to ita kuma in bata san kan ganan abun ba sai ta rika rungume shi ko ta ko ta sa ta sa kirjinta a bisa bayan shi to shi haka yake so da ba sai tana ta sa mai kirji yana yana jin daɗi to shine yanzu da na gamu da wannan yace zamzam to ita wannan tana ba da haɗin kai kenan tana yin yanda ake so sai ce to inda kuma ba zanzan ba sai ce ai ba daɗi ba daɗi zan kai da ba daɗi yace ita wadda ka gane idan aka hawa mashin din da ita ka san na wannan siyan dama da ka taka mulkin ne yace haka ita daka ma guyuwa a baya kirjin bai zuwa bai kirjin bai zuwa jikin shi sai ta sai ta daga hannunta haka dama da an shiga gargadan nan ita dan tsara mai guyuwa a baya to ya san to daga dan sai daure kawai sai wuri akai ta sauki wannan Allah ka kai sai wuri akai ta aji ita wannan ba zanzan ba gwamnan nan da ya ji wannan magana sai ce oh inna lillahi sai aka sauke shi sai ya je gwamnan haure ya tunani ya ce to kaga fa yanzu wanda abin da yake faruwa da su ya ta haka da ke samun ta yar uwan mama na yar uwan duk kowa wanda da yake talaka wannan matsala za ta samu kenan ya homa shi sai ya ce to shi yanzu ya fito da tsari zai yi motoci buses za a kawo a jihar nan sai a sa mata kawai su shiga motocin su sai kuma ai buses na maza ya fara kenan yan majalisa su ko suka tazo suka ce addini za a yi masa addini ba su ma san me yasa dole sai ga suka suka rubuta abin nan har ya fara ya an kawo motoci mata kawai ta kwasa maza kawai wala yan majalisar nan tunda cikin majalisa akwai gwangwanaye akwai butoci akwai buhunna cikin majalisa mala sani ya fito ko akwai gwangwanaye akwai butoci akwai buhunna akwai sakaina ma ko kari yayi daidai akwai masakaina ma yayi to magana ta fito sai suka hana shikenan daga nan na ya rushe an bai tafi ba to haka ake kullum haka muke shi ke sa kake ganin ba ma ci gaba mu don kuma sai kawo tsari mai kyau ko da tsarin mai kyau ne ko dai mutum ya hana shi saboda addini ne bai so a ce an yi addini ko ya hana shi saboda jahilci shi ko ya hana shi saboda gabanci to duk za a wani ko shi dama kullum za ka gani cikin addan wani wa Allah ya ce Allah kada ka kama mu da abin da wawaye kuma dama cikin Qur'ani ne ba wawaye akwai wawa wanda wawa ne to wani ma ce waye shi Allah ma kada ya sa wawa ya so shi dan soyayyar wawa to wata rana cikin soyayyar ne zai wuce inda kaida take ma ya kwanta ma ma wani abu wanda zai ja ma matsala ba daga nan dalilin kuma son kawai an tambaye shi ce son ka so ne ya ja to haka to wawa da jahilci da wawanci idan aka same su kuma aka ce su ne shugabanni kuma suke da wannan to al'umma ta shiga uku saboda ko abin kirki aka kawo su taru su su ruguza shi kuma yawan mutane ake kallo ba a damu da cewa wai waɗanda suka fi yawan masu ilimi ne suka fi yawa ko ko taron yuyuru ne gauga'una ne Allah ka ba mu ikon mu karanta littafin na al-gauga'iyya mu ji gauga'una ne suka fi yawa ko ko waɗanda suke masu hankali ul ul ul ul ul ul ahlam su su ne suka fi yawa to kawai su abin da suke kallo ina ya fi yawa kawai kamar yadda zaka ga dai da irin mutane yara in suna wasan nan suka dauko ɗan kawar su dan mata ke wasa sai su rika cewa ina za a saka ana cewa ko ina ne ina za a saka ina za a saka ina za a saka to masu hankali su ce a saka wuri a saka wuri in aka samu gaugau da suka ce a saka a tukunyar sabuwa malam sai a wurga ta cikin wani wuri kazanta daga nan ta tsaro da wallahi ba na son irin daga nan wasan ya lalace an yi faɗa wanda ya ƙara wanda ya ƙara jefa ni nan wurin ba zan yarda ba to haka babu babu abin nan ba mai wayo mai hankali daban yake ko a jahiliya ake ko wasan jahiliya da ake yi da a kauye idan ka samu haziki to wani lokaci cire shi ma ake yi a ce shi gaskiya ya bari saboda hazikanci shi ya yawa ko koyo akai ko wani abu ni ban san ko ku kauyen ku da ya fice wasa ba da da daddare mu cikin farin wata mukan zo goruba a fata ta a fitar da wannan kwallon nata na ciki bayan ta bushe in dare sai a daukai malam a samu wanda ya iya wurgi ya iya bala'in wurgi malam ya jefa shi kawai cikin cikin sararin abin nan to amma fa fili ne cikin daji ne fako ake zuwa ya daukai ya ce ko kwaroto ya ko kwaroto ake ce ne in ya falla shi malam sai aka fi aika nema wani sai ya samai sai sa aljihu ya ci yadda ya ce ya gano shi aita nema aita nema sai an ci bala'in nema an ci bala'in nema can daga baya ya daga ce kokoro to to yanzu ku zo ku fada ya falla da gudu ku bi shi ku bi shi ku bi shi ku bi shi ya maida shi ya kai shi inda ake ajewa wani dan kwari ake ya je maida shi nan wani ya je to mai wayan tsiya sai yayi so goma yana tsinto shi duk inda aka yi jifan nan da daddare shi ya san yadda jifna ya a'a ya san sai kin jifa ne in aka yi idan ka daga hannunka kai wurgi shi yakan auna sai din da jifan nan ba ta wuce daga daga nan daidai nan rukukin ko min nisan ta rukukin zai tabi sai tun inda ka tsaya daga inda kake to shi ko wanda bai sani ba kaga ko zai bazin za su bazin su newa shi ko mai wayo sai tsaya ya ga cewa ga inda kake tsaye to jifan nan in tai nisa ba ta wuce wuri kaza sannan kuma fadinta ba zai wuce haka ba zai wuce haka ba da yawa ba ta wuce range daga haka zuwa wuri kaza to nan zai yi dama da farko da an yi sai guga da gudu ne nan wurin mai wayo kenan sai kaga kawai ya dauke kuma ya dauke dan ku shawo ya saka aljihu ku ta nema tare ko ba mara to wannan ga gane yana da wannan dan karan wa sai a ce shi ne mai tsaron gida can inda za a rika sai da wallahi ba za ka shiga ba kai wai wai shi kullun shi ke dauko shi zai shiga ba sai shi ne alƙali kawai ke zauna ya rika kallo yana alƙalin shi wannan abu yana koya mutane wayo ko yana koya ma hila ka san inda zaka yi dabara ga rashin tsoro aka abin nan ba da ma da abin nan ba kowa da sande shi in ka taba sai ba ka hushe sa ba sanda ba shike nan ba gaskiya to mu bar wannan dai amma masu wayo su ce shugab su ya tantance su zama shugabannin al'umma masu wayo saboda duk ta inda zaka bullo suna da basirar da zaka gane me kake nufi duk ta inda zaka bullo suna da basirar da zaka gane amma aka ce malam waɗanda ke shugabantar ku daga gwangwani sai buta sai buhu sai fanke sai fankasau kun shiga uku na san kun gane wani ma ana magana mai mahimmanci yana bacci yaushe san me aka ce yaushe gane ma me aka duba ana magana fa muhimmiyar magana za a nuna shi yana bacci kuma da yake suna ɗan sauran irin shi ne ai kaga in ana so a ba wani suspension wannan ya kamata a ba suspension wanda ana maganan babban abin da ya damu kasa a ce a nuno hoton shi a ciki shi yana barci ya kamata ana gama wannan dama a ba suspension dan kasar ba ta dame ba abin da ake magana bai dame ba yana barci kama sai su wanda ke gaya masa gaskiya su suke suspending saboda ba su abin da suke ba daga gwangwana ya sai butoci kuma dukansu yanki in ka buga ka ji kwamu kamar da gaske amma anti anti gwangwani sai da wanda Allah ya zaba da gaske ba a yin jami'i to mu dai tafi ina muke an zo wajen annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam nabi Musa ya faɗi uzurin sai ce idhabu ila Isa fa ya'tuna Isa mutane sai su taho wajen annabi Isa fa yaquluna ya Isa sai ya Isa anta rasulullah kai manzon Allah ne وكلمت وكلمت الناس في المهدي kuma ka yi wa mutane magana tun kana cikin tsumman goyo shine al-mahad sannan wa kalimatun minhu alqaha ila maryam sannan wata kalma ce daga Allah ya jefa ta zuwa ga maryam alaiha salatu wassalam ruhun min kuma wani rene na musamman daga Allah fashfa lana ila rabbika ka nema mana ceto wurin ubangijinka ala tara ma nahnu fihi baka ga halin da muke ciki ba ala tara ma qad balagana baka ga abin da ya faɗi ya same mu ba kuma kun ga wannan yana nuna mana yana daga cikin balagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yake so kowa ya rike saboda muhimmancin sa to zai yi zai rika maimaita ta a cikin magana ba tare da ya ce wa mutane maimai ba inda ba dan yana son sai an san wannan abin daga mataki zuwa mataki ba ai sai ya ce mutane suka zo irin yanda annabi Adam annabi Quran ya ga masa haka mutane suka zo dan annabi Musa irin yanda annabi Musa ina fata kuna ganewa amma duk sai ya maimaita abin da ke faruwa gaba ɗaya saboda muhimmancin qadiyya shi yasa shi ma mai ruwaito hadisi ba zai yanke mako sai dan annabi haka ya bada labarin saboda haka za su isar da sakon nan daidai yadda manzon Allah ya faɗe shi wannan ke nuna darajar sahabban manzon Allah alaihi sallallahu alaihi wa radiyallahu anhu darajar su babba ce kuma ga ga kuma jawanul kalim na manzon Allah ga kyawun iya karantarwa ta manzon Allah yadda zai tarbiyantar da al'umma ya nuna musu jerin magana na san yanzu a sanda ake wannan maganar sahabban manzon Allah a ce ma wani ya tashi daidai nan bai san yanda aka kare ba abadan ba zai yi ba ko ai ko gida ko ga mu inda fa mu ne lokacin yadda sahabban manzon Allah suke zagaye da gidajen nan gidajen suke zagaye da abun nan annabi da cikin maganar nan matar ta za ta aiko daga gida ta aiko dan yaro ya zo ya tabo kai sai tana kira ce tana kira inda rana ne tace inda safe ne tace kace yazo karatun zamu kace yazo yazo mai waina ka kuka tashi ko mai kotai ka kuka tashi ko tace tun je da dare na ga mai ba shiga yanzu gashi nan yara suna so su sha kunu ya je yayi zanna a masallaci yana ta jin karatu ba shiga a nan fa bypass muka dauko littafi muna karanta wani ana maganan aljanna ana maganan wuta wani ya koma waje ta da mutane ce oh ka ji malamin ne da yake magana aljanna yana ta mutane za su ba za su shiga aljanna na ba kamar ta wuta kuma yana ta maganan ta kamar shi ke da ita zai kai mutane shi dai kamar ma gaba ɗaya zai kwace mutane biya kai kusa ba shi ba abin da ke rai shi wanda aka yi mutane ko yana ko waje shi ma tare da nashi mutane muna cikin masallaci mu muna yi shi kuma yana waje tare da mutane kace aljanna sai kace tashi to wannan ne dan ai addini da su wallahi na gama da wannan lokacin ne kana zauna a ciki ana karatun matan mutane za ga suna aiko ana kiran maza kace masu ku dibi dai je da makaranta tun da sallah asuba ba har zuwa kai isha'i mazan na zauna a masallaci annabi na karanta suna jiran annabi ba magana yake sai ba fa lokacin jira yake kuma shi din ne a wannan mutum ta tafiya da shi ko to ku auna to haka bambancin mu da su kamar bambancin sama da ƙasa to saboda haka suka zo suka lissafa ma annabi Isa alaihi salatu wassalam abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wa yaqulu lahum Isa alaihi salam sai shi ma ya ce musu inna rabbi ghadiba ghadaban ay ghadiba al-yawm ghadaban ubangiji na yayi wani irin fushi yau lam yaghdab qablahu mithlahu gabanin yau bai saka yin irin wannan fushin ba walan yaghdaba ba'dahu mithlahu kuma bayan yau ma ba zai kare mu shi irin wannan ba walam yadhkur lana dhanban amma shi bai ma ambato yayi wani abu ba nabi Isa bai komai ba sai dai a mai kariya duk waɗannan karerayen da ake faɗa ma bai san su ba dan shi bai taba cewa shi Allah bane ya ga masu ma yace wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ne mako bishara ku rike wannan abin da nake gaya maku ine maku bishara da cewa wani annabi na nan zuwa bayana ga ma sunan shi Ahmad in yazo ku rike yace keep to what I'm telling you now until one comforter comes when he comes he will tell you things that I cannot tell you now yace and when he comes he who refuses to follow him he will not enter the kingdom of God ya ba sai cewa shi ne gashi to da in kuna so ku rike haka bai da wani zunubi da ya fi ambato ya ce shi ya yi laifi kaza bai faɗi ba nafsi nafsi ya ce izhabu ila ghairi ku tafi zuwa wani na izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ku tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya hatuna ni annabi ya ce to sai mutane su zo wuri na kun ji dalilin da yace ni ne shugaban ko an biyo ta nan an biyo ta nan an biyo ta nan kowa yayi isara yace karshe dai sai zai a zo waje na sai su taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaquluna ya muhammad ce ya muhammad anta rasulullah kai ne manzon Allah wa khatamul anbiya kuma kai ne cikamakin annabawa wa ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kuma Allah ya gafarta ma duk abin da ya gabata na zanubanka da wanda ya jinkirta isfa lana ila rabbika ka zo ka nema mana ceto wurin ubangijinka ala tara ma nahnu fihi baka ga halin da muke ciki ba ala tara ma qad balagana baka ga halin da muka samu kanmu ba da muka kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa antaliqu sai in tashi in tafi bai tun tare ku zo mu je ba fa ya ce sai in tashi sai in tafi fa ati tahta al'arshi sai in zo kalkatin al'arshi fa'aqa sajidan li rabbi idan na iso ba wata magana mallan sani yace idan ya iso kalkashin al'arshin nan ba magana zai yi ba yana zuwa zai fadi ne ya sujada zuwa ga Allah thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya buda man zuciyata ya cusa man wasu kalmomi da ake yaban shi da su na musamman yace wa husnu sanaya alaihi shay'an ya bude min wani kyakkyawan kalmomi da zan faɗa na yabo yace lam yaftahu li adil qabl ai taba buda ma wani shi ba gabani na ai taba ga ma wani ba thumma yuqalu sannan bayan nayi na faɗi na faɗi sannan sai a ce ya muhammad irfa ra'saka daga kanka sal tufa roki abaka washfa tushaffa nemi ceto a baka sallallahu alaihi wa sallam fa arfa ra'si daga nan sai daga kai na fa aqulu ya rabbi in ce ya ubangiji ummati ummati al-ummata al-ummata ana cikin wani hali wa yuqalu ya muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-bab al-ayman min abwab al-janna sai a ce mashi ya muhammad ka tashi ka cika waɗannan mutanen nan dubu saba'in da na ce zan baka wanda za su shiga aljanna babu misali aka nemi aka ƙara ma kowane tare da su akwai dubu tashi ka kwashe su yanzu gaba ɗaya ka ce su shiga aljanna ta kofar dama a je ta kofar dama a ce su su shiga kawai na ce musu da su su je su shiga an ba da izini a buɗe ku ji fa annabi ne ya je can ya shiga da aka gaya mai kalmomin da aka faɗi ba ya faɗi sannan aka ba shi mutum dubu saba'in ɗin nan kowane mutum ɗaya da dubu saba'in kamar yadda hadisi ya zo ko tsarin da aka yi aka ce a je a shigar da su aljanna aka faɗi ta kofar da za a sa ta kofar dama amma shi wancan ya zo shi ba a ta ba wannan ba sujada ba komi ba magana izini ba komi shi ya ɗebi mutane dubu saba'in a cikin aljihun riga kowace riga na da aljihu dubu saba'in ya kai aljannan ya juye ya ƙara kaiwa ya juye ya ƙara kaiwa ya juye har su uku sana ka ce wai shek ni kake yi ne muna ganin kana kaiwa kana komawa ce ya Allah ina ɗiban masoya na ne ina zuba su aljanna kafin alkomi shi ba izini da kan ce shiga dan dan dan dan dan abun nan ne ya sunan mutanen nan masu shigo da kaya ba da izini ba dan su bogal shi smuggler ne ya smuggling kawai shiga ba da izini ba shiga aljanna mala'ikun da ke tsaro duk ba sa nan bayan fa an san zuban mala'iku ko bacci ba sa yi ba sa bacci ba sa to ina suke su ba su tsaron kofa sannan kuma Allah bai san ma ana fi ba ana kaiwa ba har sai da ya tambaye wani kake bai san ni kake ba bai ana kwasan mutane ana shigar da su aljanna yanzu jama'a in muna da hankali ko presidency ne aka ce ka ɗaya mutum dubu ɗari bakwai ka kai su cikin abin nan ka kai su cikin presidency ba waɗannan masu tsaron ba zan tashi ganin ba ya kamata a bar su su gaba da aiki ni dai a ga fahimta ta ko a nan ko a nan Najeriya duk da ake cewa din security ana ta maganar nan aka ce ka kwashi mutumin da suka kai dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai ne ba dubu saba'in ba mako na dubu saba'in kowane aljihu to ka kwashi waɗannan mutanen kowane a cikin aljihu ko dubu saba'in ka kwashe su a ɗauka ma ba wai sai ko a wani ba mu cire aljihun a ce yau mutum ya ɗauki mutum dubu saba'in su je su shiga presidency sai dai a gan su a gaban falon mai girma shugaban kasa ko ba a san sun shigo ba kuma a ba waɗannan security masu aikin nan a tambaye su a ce waɗannan mutanen suwa suka fito ce wallahi mu ma nan muka gan to dai a fita a ruga sai to mala'iku ne suka sauko kenan daga kai da da wata ba amma wala Allah dai bai fitar da mu addinin nan mu gane yadda ya tantance mu mu rubu da mu rubu da shabahatu sune shabahatu waɗannan maganganun su da ibnu kai ke cewa shabahatu kawai kwace kwace shirme kariya kawai ya wuce kariya wannan ai ya kai shirme ba wai kariya kadai bace har da zama shirme to dan da ake ga ma masu masu yadda mashirmata ne to yau da aka abin nan annabi dai shi duk wanda suke so su jingina din da ƴan shi'a da ƴan wane ne da duka ƴan wane ne dukkan su ba wanda yake fitowa kai tsaye sai gaba da annabi suke shi jingina kan suke sai waɗannan waɗanda suke son dai su ce dai alaka suke da ita da annabi sai dai a karatu da in kana karanta za ka ga sun yi maganan da har suka nuna sun wuce annabin ma gaban wannan tunda annabi shi dai bai je ya shiga can ba bai shiga ba izini sai da yazo ya fadi ya sujada aka ba shi izini aka ce ɗebi waɗanda kuma an tiban mai su tun anan duniya aka ɗebe su a ga mai cewa a cikin al'umman shi akwai waɗanda za su shiga aljanna mutum dubu saba'in ba tare da hisabi ba tare da azaba ba yanzu aka ce su ɗebo su ka ce su shiga kuma aka ba da permission kofar da za a shiga ta wurin ya nuna sai da aka ayyana ta dan a san cewa in an je wurin ba za a samu matsala ba kanan Allah ya ba da umarni in an zo a shigar da su da za a canza kofar misali za su bude su mala'ikun da zai yi ba to shi wancan bai faɗi ma kofa ba shi kawai ko ta fara yake zuwa to dan su mogal ne kan za ka dan su mogal ko bai da hanya ko ta ina zai iya kullowa idan ga shi yayi zobo dan su mogal shi ba zai ga ba zai zai zai faɗi hanyar da ya biyo sun dan su mogal ne amma na ji wani ainihin ya faɗi ma ya ce na baya bayan ma ba ma shi wancan na farkon ba ya zo cikin gidan shi karfe ya zo karfe biyu da rabi na dare da fuka-fukai ba iyaka fuka-fukan ko wai kawai sai ce bai zo mu tafi shike nan ya hau bisa fuka-fukai suka ta tafiya suka ta tafiya suka ta tafiya saboda haka suka kai suka kai suka kai wani wuri sai a din da ka je sai a sauke shi bisa katanga sai ka ce an fashi ba inda ake sauka sai bisa katanga bisa katanga ake sauke shi amma gudun da aka yi da shi kuma tun da yake shi bai taɓa ganin jirgi mai wannan gudun ba amma ana gudu da shi amma inda jirgin ke sauka shi baya da baya da ba airport jirgin ba wurin sauka sai kan katanga to me bambancin shi da wancan wanda sai dan yema wayo sai kaga wanda na ba ku labari ko sai professor sir professor ba su zaba to labari yace wani ne kullum zuwa tare wai da aboki abin da ba zai ce Allah ya raba mu da jari ne na sai kai wai ku in ana zuwa ana jira kawai wanda yake ka Allah kare mu daga sharri shaitan Allah kare mu daga sharri shaitan nan wani yake ta wai ku kullu aka zauna sai ku ce wai wai wai wai Allah ya raba ku da sharri shaitan bai ku ce tsaccin da ba gani shi ake ba koyi ba abu kullu sai ku zage ku ku dai bai sharri ku ce ku ce kuta Allah raba ku da sharri ke kakka gaskiya wanda ko gani shi ba ai amma kullum kuka zo na sai kun yi magana shi ranan da daddare ko shi sai ya zo shi yana bacci Allah zai zo ya tadda ya tadda mai yabo mai mai kare shi yana bacci shi ne kawai sai ce mishi na gode da kare ni da kake yi ku a da zagi na kana kare ni kai yanzu aboki da ne wato gida ne da haka ba yanzu tawo tafi yawo tawo tafi tawo tafi kai ka yawo ka ga duniya ya ce to ya daukai ko suka tafi fiwu sai da suka yi sama ana ta tafiya sama sai bukari ya kaba shi ya ce aina za a yi fitsari wallahi fitsari ya kaba ni ya ce a kawai da mutu tafiya a ce gaskiya fitsari ya kaba ni a nemo wuri in yi fitsari sai ce yi a bayana kawai ai kai maso gida ne kai duk abin da kai ban baka laifi ba yi kwara shi kawai a bayana ya kusa su fitsari zuwa abu amala sai ya jaji abu zagada abu zagada a ji abu zagada ya da zuwa zari ya taje ji zame da mai take tsari ya ce ka Allah kawai la'ani sai da aja wanda ake hadi game da jiki dan ne a je sai dan tsinan ne ne to gani a waira Allah kare mu daga shaitan ai shaitan da wanda kake jin yana ta yana so ya ganshi da wanda yake gani yana jin yace ya gano iya sharri shi to duk ba su san shaitan bane ai shaitan kada ma ka nemi ku haɗu ko a lahira ba ba zo wada da shi yayi wurin shi daban mu wurin mu daban balle nan duniya da zai yi halaka mutum lahira ka riga ka sulle mai to ko tantan mu haɗu a nan kuma muna mai nesa nesa kullum mu sai roƙa Allah Allah zai nisantar da mu da gare shi kada ma mu ce wai muna son gani shi za mu gani wurin mugu mugu za mu nema mu gani wurin shi in ma kaga su sauki ba ba kyau gare ta ba mutuwa ba za ka yi ba za a ganta to me amfani gani shi na ruwanka da shi ai kawai kariya da shi da bayyane da koye da sana ko kwanta kake akan gado ka farka kawai ka nemi tsari Allah ya tsare ka daga sai ba kada ku haɗu kowa ya hanyar shi Allah taimake mu Allah kare mu daga sharrin takwa saboda haka wannan shine dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai fito aka ce fa arfa urati sai in daga kaina fa aqulu ya rabbi ummati ummati fa yuqalu ya muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alayhi min al min al bab al ayman min abwab al janna wa hum shurakaa'u an-nas fi ma siwa dhalika min al abwab aka ce su waɗannan fashe su ka sa cikin kofar dama sannan kuma za su yi haɗaka da sauran mutane a sauran kofofin ba in suna so in sun shiga su shiga su fito su ƙara shiga ta sauran kofofin inda ni zan yi da shi kai ƙara fitowa Allah zai zo bakin kofar gaba su shigowa ta nan daga ciki wala zan za ka yi daga fito to fite wai ka fito ka ƙara dan ka shiga ta wata kofa ko ba ka shiga ta kai sai dai wata hikima ta Allah tsara ba mu sani ba wata kila can mutu ya je amma dai a yanzu kai idan ne daga ciki na tsaya daga sai in rika kallon to zuwa za su shigo ta wata ko kuma gani ko la su zuwa za su shigo amma dai ina daga ciki to to Allah dai shigar da mu ba ko ta ina dai Allah sabu dai zamu na muna daga ciki wanda za su shiga wallahi nafsu muhammadun biyadi ina rantsuwa da wanda ran muhammad yake hannunsa إن بين مصار عين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وحجر yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa tsakanin wannan bangon na kofa da wancan bangon na kofa na aljanna yace kaman tsakanin makka ne zuwa hijr wasu ka ta aunura ka ce tafiya shekara 40 ne tsakani kaman daga wannan bangon na kofa zuwa tsayen bangon an bude kofar to tafiya shekara arba'in ne tsakani daga wancan kofar in ka taso kana so ka zo daidai wannan bangaren kofar sai ka yi shekara arba'in saboda fadin ne saboda tsawo ya ce amma auka ma fi makkata wa busra ko ko tsakanin makka da busra a wurin yake wa na huzaifa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce yaqulu ibrahim yawm al-qiyamah النبي إبراهيم زي سيران انتاشق القيامة يا رب فيقول الرب جل وعلا يا لبيكا يتي شيء النبي إبراهيم زي كرا الله يتي يا رب يا أبنجدي شيء كما الله أمسى مع النبي إبراهيم يتي يا لبيكا أمسى وذك يا إبراهيم فيقول إبراهيم يا رب يتي حرقت أي ومن حرقت بنيّة ya ce ya Allah ka kona ƴaƴana da rana rana ta yi yawa ko me ya yi tsanani abu ya yi tsanani ko ya kula akhruju minan nasi man kana anan wuta ne ba rana ba wuta ce harakta baniya ka kona ƴaƴana a wuta da yawa ƴaƴana da yawa suna cikin wuta saboda haka ba mu ceto ba da muna magana ceto annabawa bane an yi na magana annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ibrahim ma zai zo ga mutane da yawa cikin wuta suna ta faffashewa suna ta faffashewa ga sunan an yi baki irin wasu zama gawayi wasu wutan na faffasa su suna ta fashewa tadam tadam tadam suna ta faffashewa wuta ta kai wuta kowa ya koda sai ce ya Allah ya rabba sai ce ya ubangiji ka kona ƴaƴana da yawa sai Allah ya ce masa afridu minan nari man kana fi qalbihi dharratun aw sha'iratun min iman yace ku cire wanda ya kasance da a cikin zuciyarsa akwai daidai gwargwadon kiyashi aw sha'ira ko gwargwadon alkama irin yar karaman nan na imani ku cire shi daga wuta aje kawai na ba ku izini annabawa ku je ku da mala'iku waɗanda aka sa abin nan duk wanda yake da imani ko daidai da girman kiyashi ne ko da gudun wannan ɗan abin nan da alsama ya karaman nan in dai yana da imani to na ba da umarni a ceto shi ya fita daga wuta an yanta su an ba su prisoners din nan an sallame su daga wuta saboda haka ya daidai mutane ana ta fita Allah ka tsare mu daga shiga wuta wannan kun san ana magana shafa'a ne mun yi maganan wadda farko sai kuka duba farkon babin aka ce wanda za su fara yin ceton nan su ne mala'iku aka yi fassarar tarif na makamun mahmud matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan aka zo aka yi maganar shafa'atul anbiya yanda annabawa za su ceto ko yanzu dai kun ji annabi ibrahim ya yi ceto to sai gobe in Allah da sun yi maganar shafa'atul mu'minin yanda su kuma mu'mini Allah ke ba su ceto Allah ka taimake mu Allah ka samu daga ciki kuma wannan ya nuna mana muhimmancin mutum zai yi addu'a rike kiran Allah yana cewa ya rabba ko ya rabbi Allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya rabbi ya arhamar rahimin ya rabbi ya arhamar rahimin wannan yana bada muhimmanci aka ce dan mutum ya kira so uku ya kira shi ya rabb ya rabb ya kira so uku Allah tabaraka wa ta'ala zai ce labbaika abdi amsawanka bawa na ne kake so so da wannan yana da muhimmanci muna fata Allah ya taimake mu نتقي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين